إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1433 wanda ya zo biyu ga watan takwas 2012 muna na a cikin sura ta 53 suratul najmi za mu tashi aya ta 27 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina lalle waɗanda la yu'minuna bil akhirati ba su gamsu ba ba su yarda ba su ƙudure da cewa akwai tashin alƙiyama ba la yusammuna al mala'ikata lalle sukan sanya wa mala'iku suna tasmiyatal unfa irin suna irin na mata kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa alakumuz zakar wa lahul unsa wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'aluna Allah ta'ala ce sun sanya mala'ikun da ke tare da Allah suna musu kallon mata ashhadu khalqahum shin a gaban su aka halicce su har suka gane mala'ika iri kaza ne iri kaza ne ko ku shishigi ne a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a shahidu khalqahum satukutabu shahadatuhum za a rubuta wannan shaida tasu wa yus'aluna kuma za a tambaye su ranar alkiyama wa ma lahum bihi min ilmin Allah ce ba su da wani ilimi bihi da sanin yadda Allah ya halicci mala'iku cewa balle su ce musu mata ko su ce musu maza ko su siffanta su da siffofin da ba su Allah ya siffanta su da su ba in yattabi'una illa dhann Allah ce ba komai suke bi ba sai zace-zace sai shirme sai shirkuci sai shiririta wa inna zanna kuma hakika zato ko ma wani iri ne la yubni min alhaqqi shay'an baya amfana komai daga gaskiya in dai ga gaskiya to zato ya tashi daga aiki sai in ba a samu cikakkiyar gaskiya ba ake amfani da zato mai rinjaye kamar da fuqaha'u suka yadda cewa madarikul ilmi guda bakwai ne akwai al'ilmu akwai alyaƙinu sannan akwai aljahalu akwai azzannu akwai ashakku akwai alwahamu sannan kuma akwai a menene su shida kenan waɗannan su ake kira madarikul ulumi duk abin da zaka faɗa a duniya sai dai ka faɗe shi da waɗannan abubuwan guda shida in ma dai kana da ilimi a kansa saboda haka ilimi kuma karɓaɓɓe ne ko kuma ya zama kana da yaƙini a kansa wasu kan ce da yaƙini da ilimi duk ɗaya ne akwai ilmul yaƙini akwai haƙƙul yaƙini akwai ainul yaƙini abinda ka gani da idan ka ka tabbatar ko abinda wato ilimin ka ya tabbatar ma ko abinda jin ka ya tabbatar ma ko idan ka ya tabbatar ma ko shaƙarka ko ɗanɗananka ko jinka da waɗannan hawasu khams ɗin ka tabbata akwai shi saboda haka wannan shine ana akwai abinda aka gina shi akan jahilci ka faɗi abu ne baka sani ba akwai zato mai rinjaye akwai shakka akwai wahami to Allah ta'ala ya ce ba komai suke bi ba illa zanna sai zato mara ƙarfi kuma zato a nan ma yana nufin ƙarya da rashin tabbas la yughni min al-haqqi shay'a fa a'rif Allah ya ce ka kauda kai an manta walla an dikirina ga wanda ya kauda kai daga ambatona ambaton Allah anan yana daukan abubuwa guda biyu zikir in ya zo masdar mudafin ila mudaf yana ɗaukar ma'ana biyu imma ambato na abin da ni nake ambata na ayi a bari ko kuma ambato na abin da za a ambace ni da shi na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ma'ana ko abin da Allah yake ambata shi ko kuma shi abin da ake ambatansa da shi duk zai iya shiga ciki guda biyu abin da Allah yake ambato shine ayi a bari kuma ya bada labari a gaskata ya ba da doka a bi ya ba da labari a gaskata su ne abinda Allah shi yake ambata mu kuma abinda za mu ambace shi da shi mu masa biyayya in yace ayi mu in yace a bari mu bari sannan mu roƙe shi mu matake mu jinjina masa mu masa kirari mu yabe shi mu tsarkake shi subhanahu wata'ala to wanda ya kauda kai daga wannan manzo Allah ta'ala ya ce annabinsa sallallahu alaihi wasallama da duk mai saurare ka kauda kai daga barinsa ka yi watsi da shi walam yurid ba komai yake nufi ba illa alhayatud dunya sai rayuwar duniya duk wanda ya kauda kai daga alqur'ani ya kauda kai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai daga shari'ar musulunci to ba abin da yake nufi sai rayuwar duniya shi yasa Allah ta'ala ce zalika mablaghuhum min alilm wannan shine qawlu qawlin sa a karatu ya'lamuna zahiran min alhayatud dunya hum an alakhirati hum gafiluna sun san duniya ciki da waje 'yan duniya ne duniyawiyo ne ne amma a harkar lahira ba su san komai ba so da haka duk mutumin da ya zama shi ne ina ka fito duniya ina za ka duniya me kake nema duniya me yasa ka kuka duniya me yasa ka dariya duniya me yasa kake karatu don samu duniya me yasa kake zirga zirga don samu duniya to ga duniyan nan man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ونقول الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وللآخرة خير لك من الأولى وانا آيين بسكة تبتدى أفيفي تلاهرة da haka Allah ta'ala ya ce wannan shine koli koli a iliminsu ba su damu da lahira ba sai harkar duniya mai karewa inna rabbaka huwa a'lamu lalle Allah ta'ala mahalicinka shine yake da cikakken sani biman dalla ga wanda ya bata an sabilihi ga barin tafarkinsa wata ran tafarkin sai Allah ya ce nasa ne wata ran ya ce na annabi ne wata ran ya ce na muminai ne saboda ƙwaya ɗaya ne Allah ya aiko annabi ya koyar muminai suka hau shi yasa ake dangana su ga bangare ukun nan wani gurin Allah ta'ala yake cewa man yashaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nan sabilin mu'minina wani gurin kuma yake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah can an ce sabilun nabi ne can an ce sabilun mu'minina ne nan an ce sabilun lahi ne to duk ɗaya ne Allah ya aiko annabi ya koyi mu'mini suka hau don haka kowa nasa ne ko na Allah ne da ya aiko na annabi ne da ya koyar na mu'mine ne da suka hau kai shi yasa ya ce man dalla an sabilihi wanda ya bace ga barin tafarkin Allah Allah ya san kowa ne ne wa huwa a'lamu kuma Allah shi yake da cikakken sani bi man da ga wanda yake ya shiryu Allah shi ya san shiryayye Allah shiryar da mu kuma Allah ya san wanda ya bace wa hanyarsa Allah ya kare mu ga barin bace wa hanyarsa na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi ma dukkan ma dinnan ta haɗa komai da kowa da duka da shashi da komai da komai ya shiga cikin ma kuma wani abu bayan an yi amfani da ma kuma aka yi taqdir ma haqqu ta'khir ba a ce ma fi samawati wa ma fil ardi lillahi ba sai aka yi taqdimin wato abin nan din khabar din lifidal hasara wa takhsisa walillahi dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa ya tabbata na Allah ne shi kaɗai wannan yana cikin tsagin rububiyya guda uku ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir don kace lillahi lillahi jaru mujaru khabar muqaddam ko muta'alliqun bi khabar muqaddam taqdiruhu lillahi istaqarra aw ka'inun lillahi ma ismu mansub shi da mubtada din ma sai ka ce dukkan shine ma'anan fassarar ma fis samawati wa ma fil ardi wannan kuma jaru majarun ya la muhallahu min al irab silatul mawsul duk abin da ke cikin sammai duka da abin da ke cikin ƙasa duka lillahi na Allah ne shi kadai sai ka sa kalmar shi kadai saboda ya gabatar da kalmar da za ta nuna shi kadai din me yaje biyan lazina asa'u ya muku wannan bayani ne don ku san Allah ya san komai don ya saka wa waɗanda suka munana sai ce bima amulu da abin da suka munana shi ne munanawa ana masa sakamako ne daidai da munanawarsa amma da ya faɗi na kirki sai ce wa ya jazi allazina ahsanu bil husna su bai ce bima amulu ba saboda in kai kirki daya za a ninka maka shi goma daga goma zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai ila ma sha Allahu ta'ala saboda haka kun ga rahamar Allah li yajzi allazina asa'u bima amilu zai saka waɗanda suka munana da sakamakon munanawansu wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa hal jaza'u insan illa al-insan sakamakon kyakkyawa shine a maka kyakkyawa fiye da ita man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wa yajzi allazina ahsanu bil husna Allah zai saka waɗanda suka kyautata bil husna da aljanna suka ce husna wanda ya shiga aljanna ai ya samu husna ko alladina yajtanibuna sune waɗanda suke nisantar kaba'iral ithmi mugga muggan laifuffuka wal fawahisha suke nisantar alfasha ta ƙaunu da ta fi'ilu da ta itiƙadu illa lamam sai 'yan ƙananan zunubai inna rabbaka wasi'ul maghfira haqiqa Allah mahallicinka mai faɗaɗɗiyar gafara ne huwa a'lamu bikum yana sane da ku id an sha'akum lokacin da ya farar da ku min al-ardi daga ƙasa shine baban ku Adam inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin saboda ka asalin mu ƙasa ne wa id antum ajinnatun da ko mataki na biyu lokacin da kuke a rufe fi butuni ummahatikum a cikin cikunan iyayenku mata fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kanku kada ku wanke kanku kada ku takama kada ku fankama kada ku nuna isa to malamai suka ce za a hada wannan aya da fala tuzakku anfusakum da qad aflaha man zakkaha nan an ce fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kanku can kuma an ce ma dalla da wanda ya tsarkake kansa aka ce abinda ake nufi na kar ka tsarkake kanka ma'ana kada ka dinga zuga kanka kana zuga kanka ni ne mai kaza ni ne mai karatu ni ne mai ilimi ni nake kaza to kada ka dinga yin wannan sai Allah ya rusa aikin fala faqad qad aflaha man zakkaha kuma ka tashi kai ta aikin da zuciyar da ta tsarkaka ka samu tazkiyatun nafs ka tsarkake zuciyarka da matakan nan at-tahalli wat-takhalli da kuma wato abin nan ka tsarkake ta ka wanke ta kuma kai mata kwalliya da kyawawan ayyuka fala tuzakku anfusakum kada ku dinga zuga kanku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shike da cikakken sanin wane ne yafi taqwa shi yasa malamai suka ce da Allah ta'ala yake yajzi allazina asa'u bima amilu an ce daga shirka ya fara ya dangaro wajzi allazina ahsanu bil husna husna din an ce aljanna ce Allah zai musakayya da ita to mun yi bayani a can baya gaggagaggan zunubai waɗanda suke rushe al'umma ɗazu a laccanmu da muka gabatar mai taken illa harshe na kawo abubuwa guda talatin da biyar wanda na ce malamai sun tattauna sun ce harshe yana da illa guda saba'in a laccanmu na kawo talatin da biyar na ce wani lokaci ma ci ko ragowar talatin da biyar ɗin to ita ma kaba'ira haka malamai suka tsugunna suka kirga muggan laifuffuka suka ce duk laifuffukan nan mai yin su yana bayar da Allah suna ka mutum ya kokari ya kiyaye waɗannan zunubai wanda na taɓa karanto su na ce kowa ya duba ya ga a cikin saba'in ɗin nan nawa kake yi wani ya ce yana kusan saba'in ɗin ko wani ya ce a cikin saba'in nan baya ko ɗaya wani ya ce yana talatin a ciki wani ya ce yana goma wani ya ce yana ishirin wani ya ce shi da aka lissafa biyar yanzu yana yi kawai kuma yana roƙon Allah ya raba shi da biyar ɗin wani ya ce hamsin yake a cikin saba'in ɗin wani kuma ya ce shi ko ɗaya baya yi to duk da wanda ya ji sai ya kokari ya bari go muka ce na farko shirka na biyu rashin kula da sallah na uku saba wa iyaye na hudu shaidar zur kisan kai sihiri cin riba cin dukiyar marayu yi wa muminin kazafi gudu a ranar yaƙi rashin imani makoci mai fitar da makocinsa mai girman kai mai annamimanci mai kashe kansa mai yanke zumunta mai cin dukiyar haram mai gori mai shan giya mai karyata kaddara wanda ba ya kishin iyalansa tsoho majinaci sarki makaryaci talaka mai girman kai fidda rai daga rahama Allah kashe mutumin da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi shugaba mai zaluntar wato abin nan ɗinsa talakawansa mai dukan mutane ba da haƙƙi ba mata masu tabarruji wanda yake fitsari baya tsarkaka mai rantsuwar ƙarya maƙaryaci mai zina mai luwaɗi mai cin riba wanda baya fidda zakka mai zana mutum yadda Allah ya shi mai auren mata wani don ya halatta masa ya mata saki uku ta koma gidansa wanda yake barin iyalansa da yunwa mai cin rashawa mai sukan nasibar mutane mai ihun an yi mutuwa mai fita daga cikin jama'ar musulmi mai caca mai zagin musulmi mai yi wa annabi ƙarya ɓarawo mai yanka ba da sunan Allah ba mai yin jiba mai yin zane a fuskarsa mace mai ƙarin gashi mai jan tufa a ƙasa wanda ba kula da azumi ɗan fashi da makami mai cin dukiyar gwamnati mai saduwa da mace ta dubura azzalimi mai aikata riya mai zuwa gidan bokaye mai sayar riga alhariri mai sa abin nan zinare ga maza mai zagin sahabban annabi mace da take wulakanta mijinta wanda ba zuwa sallar juma'a mace ta ce a sake ta mai yawan la'anar jama'a da kun ji saba'in daga ciki wani malamin sai da ya lissafa ɗari da ashirin ita duk waɗannan laifuka ne mace da take jawo mijinta take ɓata mijinta rai wanda yake warwar amana tsakaninsa da musulmi mai yaɗa sirrin abin da ya faru tsakaninsa da matarsa mai kira zuwa ga ɓata ko bid'a mai wucewa ta gaban mai sallah wanda baya cika mudu mai nuna wani da makami yana gargaɗinsa mai zuga matan wani su rabu da mijinta wanda mai yake ɗaukan bashi baya biya mai makalewa ana hirar jama'a yana ji mai sukan nasabar jama'a mai taimaka a ɗan bid'a wanda ya daina amfani da sunan babansa mai cin filin jama'a mace mai kankar haƙorinta don ce kwalliya ɗan daudu mai hana taimakon ruwa mai rantsuwar ƙarya a kan kadararsa don ce tsada mai warware bai'a mai zuwa maka don ya ɓarna wannan casa'in ne daga cikin ɗari da ashirin da wancan malamin ya kirga to nawa kake a ciki nawa muke yi gaba ɗayan mu mutu ba to wani zai shiga addinin musulunci wala sagir waye zai zo zai shiga addinin musulunci a'a kawai Allah shekara ka nawa kawai zai nawa sai shekara nawa to kaga ya fara koyo kenan dole sai an bashi kalma in yaro yana kankani bai fara koyo ba shi ko wannan sai zai fara sallah amma in ya fara koyon kafirci to dole a bashi kalmar shahada don kada ya je ga iyayensa kana so ka shiga addinin musulunci daga ina kake to zan gaya maka kalmar shahada in ka kudure ta ka zama musulmi duk abin da ka iyayenka suke kai ka bari na baya ashhadu الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله da wani addini kake yi ok kirista kake yi kaga ashe ya fa abin da yake da ko shi yasa ya nemi ya canza yanzu ka zama musulmi ka ji abinda ka ce daga yau ka daina zuwa coci kuma ba ka yarda Allah babu an bauta da gaskiya sai shi ba shi da ɗa ba shi da mata annabi isa ɗan Allah ne Allah ya aiko annabi Muhammadu da alƙur'ani da musulunci duk ka da waɗannan ko to ka zama musulmi ok annabi isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ka da wannan ko to shi kenan to Allah ya sa mu dace me sunanka shola to shola yanzu kaga za a canza maka suna daga shola ka zama wani sunan daban wani suna kake so yusuf ya ce daga yau a daina ce masa shola a dinga kiransa yusuf to daga yau sunanka yusuf allah ya maka albarka ka zaɓo sunan annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi annabi yusuf dan annabi yaqubu annabi yaqubu dan annabi ishaqa annabi ishaqa dan annabi ibrahim annabi ibrahim khalilullahi khalilur rahman to da haka Allah ya ma albarka ya tabbata da kai a musulunci kana karatu aina secondary ce ko primary primary ce ko to ba komai Allah ya ma albarka ya tabbata da kai a musulunci za mu je mu tattauna da iyayenka mu gaya musu yanzu ka zo ka shiga musulunci don haka a ci za a ci gaba da kula da kai ko kana hannunsu ko kana hannunmu yadda suka gani amma dai za a baka kai addinin ka ba za a takura ma ba Allah ya maka albarka kaji eh ko kuma yan kwamiti sai ku je ku samu iyayensa a tattauna a ga ya za a yi to Allah ya sa albarka eh ka je kai ta karatu zai zama babban malami insha Allah ta'ala lokacin da sa'an bin mali suka yi sara ta musulunci duk shekarun su bai wuce wannan ba Anas dan mali lokacin da mahaifiyarsa ta kai shi gaba annabi bai kai wannan ba haka ne zai da sabit kamar wannan shekara tara sha uku sha biyu duk su ne sahabban da suka yada addinin musulunci wadaka Allah ya masa albarka kaga bai dandana kafircin da yawa ba eh wadaka Allah ya tabbatar da shi a musulunci eh su kuma iyaye sai a je can a ta buga ga lauyoyin mu nan ga ma'aikatan mu eh to shine Allah subhanahu wataala ya ga mana waɗanda suke nisantar muggan zunubai to kun ji muggan zunuban na yadda malamai suka ta kokarin lissafo su wal fawahisha da dukkan alfasha mun ce alfasha kala kala ce wata ta aiki wata ta faɗa wata ta kudurewa sannan sai Allah ya ce illal lamam to wani zunubi aka yi istisna'i aka yi togaciya banda lamam kuma ya za a gane wannan lamam ne to akan wannan malamai suka yi kauli shida wasu malamai suka ce ma alamu bihi min al ismi wal fawahish fil jahiliya wa irin abin da kai can kafin a fara maka wa'azi kana jahiliyar ka to shi ne aka gafarta mutum ya shigo addinin musulunci in ji zabi bin sabit ko an yi limma bi zambi marratin sun mai tubu wala ya udu ko mutum ya zunubi kwaya ɗayan rak ana tunatar da shi sai ya daina wai malamai sun ce zunubi yana da matakai biyar in ya kai na ƙarshen to yana da wahala ka bashi na farko ƙaunar zunubin na biyu aikata shi na uku maimaita shi na hudu sabawa da shi na biyar yaɗa shi to idan mutum ya zama san zunubin yake a ransa kafin ya nisa aka maza aka yi masa wa'azi ya fitar da san zunubin shikenan ya huta ko kuma yana son so ɗaya shi yasa alƙalan da da yake suna da gogewa da an kawo mai laifin da yau ya fara suna ganewa ba sa sa cikin manyan sai mu faɗa ce to kakka ƙara ta hin gida Allah ya sauke sai a kyale saboda yanzu ya fara bai nisa ba amma ka ɗauke shi ka wulla shi a kurkuku ka haɗa shi da gogogo ta sai kai sai da kaga Allah can da Allah ni sau dubu ma ne sai ce a to mu bari ƙara in na fita sai ka ga ya ƙi gyaruwa amma sai a duba a ga wani zaga yayi laifi yana ta tsoro ya firgita saboda bai saba ba to irin wannan nan da nan yake bari to shi sa kuma malamai suka ce sabon shiga a cikin sako shi ake nufi da lamam bai riga abin ya zauna a ransa ba ya ɗarsu a ransa ya aikata yana ta tsoro da haka baya son ya da ya maimaita to abu ya ɓaci to da ya maimaita ya maimaita sai ya ne sai ya saba in ya saba fa shi ma sai ya fara kiran wani yana yaɗa masa to a lokacin ne sai halakarwa kawai in ba Allah ya shirya da mutum mamutu ya kai ƙarshe saboda haka wannan shine abin da wasu malamai suka fassara shi da ma'anar lamam marratan thumma yatubu wa la yaudu inji malam Abdullahi dan Abbas da malam Hassan da malam Suddi na uku suka ce sigaru zulu kananan zunubai kan nazarati mace ta to ka kalle ta sai ka sun da kai na biyu shine kaba'ira na farkon karami ne shi yasa wani wani ya kallon sai ta kallo wai mai dogon zango wa ga ma ana sako mai dogon zango ta taho ka daga kai ka kalle ta cikin kwalliya sai ka sun da kai to wannan shine lamam in ka daga kai na biyu to kuma ya zama kaba'ira eh wal qiblat wa ma kana duna zina da duk abin da bai kai zina ba ijmalan a qala ibn mas'ud wa abu hurairah wa sha'bi wa masruq wannan shine hadisin da imam al-bukhari ya rawaito da imam muslim da imam ahmad da ibn hibban da malam baihaqi da wahidi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha kataba ala ibn adama hazzahu min az-zina Allah ya rubuta wa ɗan adam rabansa na aikata zina fa zinal ainaini annazaru kallo shi ne zinar ido wa zinal lisana min nutuku furta batsa da kwarkwata shi ne zina harshe wan nafsu tashtahi wa tatamanna ita kuma zuciya tana sha'awa tana guri yusaddiqu zalika wa yukadibuhu al-farju karshe mai gaskata cewa ka zama cikakken mazinaci ko ka zama cikakken mazinaci ba shine amfani da farjinka na hudu a cikin kauli shida suka ce abinda ake kira lamam annahu ma yakunu bihil insanu abinda mutum zai zabi da dalilin yi sai ji tsoro ya fasa to shine lamam inji malam Muhammad bin al-Hanafiya masu kauli na biyar suka ce annahu alamma bil qalbi abinda kafara bil qalbi abinda ke maka yawo a zuciya kana son ka yi baka yi din ba to wannan shi ake kira nama jimalan sa'id ibn musayyib na shida annahu nazaru min ghairi ta'abbudin duba ba tare da ka danganta yin haka ba jimalan husain ibn al-fadli shine abin da yace illa lamam shi sa Allah yace inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah mai yalwar gafara ne nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al azabul alim to Allah ta'ala shine mai rahama mai jin kai ga bayinsa Allah ji kanmu ya mana rahama huwa alau biman ittaqa Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani da wanda yake tsoron Allah huwaye atqa mai tsoron Allah mai gudun haramun mai aikata abin da aka sa shi shine malamai suka yi maganganu uku akan atiƙa ɗin nan wasu sun ce amila hasanatan war'awa an ma'asiyatin atiƙa shine wanda ya aikata abin da aka sa shi ya nisanci abin da aka hana shi jimala ali bin abi talib ko akhlasa al-amal lillahi wanda ya aiki dan Allah kawai shine ake nufin atiƙa jimalan hasan ko atiƙa shirka fa amana wanda ya kiyaye kansa daga shirka ya yi imani da Allah jimalan fa'alabi kenan atiƙa shine wanda ya haɗa ya yi abin da aka sa shi ya hadu da abin da aka hana shi ya gaskata labaran Allah ya yi aiki don Allah akan sunnar manzon Allah wannan shine a cika na'am أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم نبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Allah subhanahu wata'ala ya ce afara aitan lazi tawalla ka bani labari ga wanda ya juya ga barin addinin Allah an yi maganganu guda hudu akan wane ne ya juya ga addinin Allah kafin ta shafi kowa ta fara da wasu mutane wasu ce alwalid bin al-mughira ne shine da farko ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan addinin sa sai abokansa suka yi masa tawaye daga cikin mushrikai suka ce tarakta dinal ashyakh wa dalal wa dallaltahum ka ba addinin tsofaffi ka wulakanta su faqala inni khashitu azaballah ita ai azaba Allah nake tsoro فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجاء إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله عز وجل sai abokin nasa ya ce to in za ka dawo addininka da ka bari na shirka zan baka kuɗi kuma zan ɗauke maka azabar Allah ɗin ita bin sabila na wal nahnu min khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay mutum ya ce zo kai sa'o zan ɗauke maka laifin in ka bi ma za ku sha azaba ko bin kai da shi wasu suka ce annabar bin al-harith ne shine wanda ya bawa shashin wato talakawa kuɗi kuma daga baya ya rubbe don musulunci wasu suka ce abu jahil wasu suka ce asu dan wa'il ne ko ma dai wane ne ko yanzu ne ko da ne dai wanda ya kai da kai daga qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa a'ata qalilan ya ba da dan kadan wa akada sannan kuma ya kwalo ya rike kankan ya ba da kadan kuma ya rike kankan tawalla a'rada anil imani ya kau da kai daga imani wa a'ta qalilan ma'anan a'ta qalilan an masa fassara guda hudu ai a'ta qalilan ya biyayya kadan a'ta din bi ma'ana ata'a ya yi biyayya ga Allah ɗan kadan sai kuma iyance ya daina ibadar gaba daya summa asa shine akada din sannan ci gaba da saban Allah inji Malam Abdullahi dan Abbas ko a'ta qalilan min nafsihi bil istim bil istima' ya dan saurari wa'azi kaɗan sun ma aka dabin ɗin kifa sannan sai daina zuwa wajen wa'azi ma'ana a ta sam a kenan ya dan saurara ya ji daga nan sai kuma ya daina jin wa'azi gaba ɗaya ji malam mujahid ko a ta qalilan wa akada malam ibn qutayma ya ce a ta qalilan min malihi ya ba da dukiyarsa ya kaɗan sun ma mana'a daga nan ya daina ba da kokobo in ji malam bahaku fasara ta hudu a ta qalilan min alkhairi bi lisanihi ya ɗan faɗi aikin alheri kaɗan da harshensa sun maƙafa'a daga nan ya yanke ji malam buƙatin malam ibn kutaiba wanda su ne shaka-shakan luga yake cewa ma'anan akada ma'ana qata'a abinda ka yanke shi shi ake kira akada yace wa huwa min kudiyatir rakiya idan ana haɗa rijiya aka tarar da dutse tsandauri shi ake kira tsandauri a yi ƙoƙarin fasa shi da diga ta kasa fasawa a yi amfani da wato duk kayan fasawa ya kasa fasa gurin to wannan shi ake kira akada wato guri mai tsauri kenan mamako kankamau kasa akwai mutanen da suke mako kuma kankamau to shine a kakalilan ya bada kaɗan summa a summa akada sannan yayi mako wai kankamau ya iya bada ko sisi to shine ma'anan akada wa hiya salabatu fiha guri mai tsauri shi ake kira akada wai za balaga hal hafiru idan mutum yana haƙa rijiya ya je kan dutse mulmulalle ya isa min hafriha daga nan sai a ce kai rijiyar nan an tarar da min an tarar da dutse faqata al hafra sai a daina haƙa din faqila li kulli man talaba shay'an wa lam yablu akhirahu duk mutumin da yake neman abu bai kai karshe ba sai a ce akada ma'ana abin ya masa tsauri ya juya da baya au a ata wa lam yutimma ko ya bada abu bai cika ba sai a ce akada to shine Allah ta'ala ya ce ata qalilan wa akada ya ba da ɗan kaɗan sannan kuma ya tsaurare a inda hu ilmul gaibi Allah ce shin akwai sanin gaibi tare da shi fa huwa yara shi yana ganin abin da zai faru a gaba ko yana ganin abin da zai faru a lahira shine ma'anan a inda hu ilmul gaibi fassara biyu aka yi masa ai fa huwa yara halahu fil akhirati yana ganin halin da zai fada a lahira ji malam farrawo ko huwa ya alamu ma gaba anhu min amril akhirati wa ghayriha ko ko yana sanin me zai faru gobe da jibi da gata har yake yin takama am lam yunabba ko ko ba ba shi labari ba bima fi suhufi Musa abinda ke cikin littattafan annabi Musa shine at-taura wa Ibrahim allazi waffa da kuma abinda ke cikin suhufi Ibrahim wa Musa allazi waffa wanda ya cika duk alƙawarin da yawa Allah sai da ya cika annabi ibrahim ya samu yabo a wajen Allah wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna duk wata kalma duk wani umarni da Allah ya ba annabi ibrahim sai bai cika shi shine ma da Allah yake waffa malam sa'id bin jubair da malam imran al-jawni da malam sumaifa sun karanta waffa babu shadda bi takhfif al-fa'i malam jajjaji yace waffa qira'an waffa ta fi kaiwa matuƙa wanda ya cika alkawarinsa tsantsa shi ne ma'anan waffa wato ya cika kenan annan lazim tuhina bihi min a'zamil mihan domin jarabawar da Allah ya annabi Ibrahim babu wani dan adam da aka jarabta da jaraba irin ta annabi Ibrahim shi yasa malamai suka yi maganganu goma akan kalman waffa din nan kaga daga ciki da akwai yanka ɗansa shi ne wanda aka ya za a yanka ɗansa kuma ya mafarki aka gaya masa yanka ɗan ni ara fil manami anni afdahuka kan gurma za ta ra ya kai dana nayi mafarki ina yanka ka ya kake ga za ai yace ya abatuf almatu umar ya kai baba aikata abin da aka saka aka jarabce shi da masu bautar gunki da masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar taurari da wani sarki da yace au kallazi marra ala qaryatin au haja ibrahim fi rabbi an atahu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أكا جربشيش دبابنسا يا أبت لا تعبد الشيطان أكا جربشيش دبابنا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي أكا جربشيش دبابنا فلما رأى كوكبا رأى الشمس بازقة duk waɗannan jaraba ce da Allah ya annabi Ibrahim sannan kuma aka ce ya kaciya wasu ce na ɗan shekara saba aka ce ya kaciya ya kama iyanki kuma aka jarabce shi ɗaya biyu ya haifa wanda ƙur'ani ya faɗa ishaqa da ya isma'il matarsa waccan amaryar ita ta fara haihuwa uwar gidan sai da ta kusan casa'in da tara sannan aka aiko mata za ta haihu shine can fasakkar wajaha wa qalat ajuzun aqim da kuma can da yake cewa qala a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la sha'un ajib to shi yasa Allah yake waffa ya cika duk wani abu da aka umarce shi na da'a annabi Ibrahim ya cika suka ce waffa amala yawmihi bi arba'i raka'atin min awwalin nahari wanda aikin da ya sai ya raka'a hudu a farkon aikin ko a ƙarshen aikin ko waffa min kalimatin kana yaquluha duk wata kalma da zai faɗa sai ya cika ta ko waffa ta'ata bima fa'ala bidini ya cika biyayya ta hanyar bin abin da aka ce wa ɗansa yayi ko waffa rabbahu jami'a shaya'i islami duk abin da ya Allah alƙawari sai da ya cika na biyar annahu wa fama umira bihi min tabaligir risala ya cika abin da aka sa shi na isar da manzanci na shida annahu amila bima umira bihi duk abin da aka ce yayi sai da yayi na bakwai annahu wa fa bi tabaligi hadhihi al-ayat ya wato cika alƙawari na isar da duk wata aya da Allah ya koshi da ita ko na takwas waffa sha'anal manasiki abinda Allah ya sa shi na gina Ka'aba da kuma nuna manasikal hajji din nan wa azzimtu nasu bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya cika wannan ko na takwas na tara annahu ahada Allah ya tsala makhluqan shay'an an ce ya alƙawari ba zai tambayi kowa komai ba da haka lokacin da aka cilla shi wuta sai mala'ika jibril ya taho kafin ya faɗa wuta ya ce me kake so yace in gurinka ne ba komai sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai wutar Allah shi yasa Allah bai aiko a gaya wutar ba shi da kansa ya gaya wa wutar saboda bai nemi taimakon kowa ba yace hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce ya naru ko ni barda ke wuta ki zama mai sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim ki wa annabi ibrahim sanyi sanyin ma irin na AC wani zai shiga musulunci za ka shiga addinin musulunci da amincewarka da yaddaka ko wani ya takura ka to zan gaya maka abin da ake shiga addinin musulunci da shi in ka amince ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce daga yau na shaida na aminta na gamsu kuma na tsaya a kai babu an bauta da gaskiya sai Allah ka yarda da haka ka ce ka shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka yarda da haka to yarda ka da haka ya mai da kai musulmi menene sunanka sunanka Abiola me fasan Abiola suna ne mai kyau aiko akwai Abiola musulmi aiko me yake nan a ci gaba da kiranka a biyo nan ko a canza ma to bai kake so a canza ma da shi to ya ce kalma a biyo dai ina jin ba wani mummuna abu bane ko amma ce duk da haka a sa masa suna muhammad saboda haka daga yau sunanka muhammad za a ci gaba da kiranka suna muhammad a daga wani yanki ka fito kana ok bayan tudun hatsi da wani addini kake yi to yanzu ka da musulmi ko to shine yanzu akwai abubuwa da suka hau kanka wanda za a yi maka bayanin su wanda dukkan wanda ya musulunta ya wa zama wajibi ya yi karatu don ya san addinin musulunci da kyau kira ka ga 'yan kwamitin mu nan za su gana da kai su san inda kake zama wace sana'a kake yi wace sana'a kake kana walda kana karatu kuma a ina a pilot ok pilot secondary school kace kuma kana sana'a walda kaga irin musulmin da ake so ga karatu ga sana'a so da aka ka ci gaba da aikinka na walda kuma ka ci gaba da karatunka a makarantar pilot sannan kuma a ci gaba da koya maka karatun addini yan kwamitin mu za su maka bayani yanzu da kuma abin da zai biyo baya Allah ya tabbatar da kai a musulunci to masha Allah shi ne na goma aka ce annahu addal amanata duk wata amana da Allah ya dora masa ya bada ita shi ne Allah ta'ala ce Allah ta ziru waziratun wuzra ukura cewa lalle abinda aka rubuta a sufi Ibrahim wa Musa wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai idan babanka ya laifi kai kai daidai ko shi ya daidai kai laifi ko mataka ta daidai kai laifi ko kai laifi ta kai daidai babu wanda za a ɗora wani laifin wani duk laifin duniyan nan ba za a ɗora ma ba sai in kai kace a yi ko ka goyi baya ko ka ba da gudunmawa ko ka ba da taimako a je a yi to a lokacin ne za a ɗora maka shi yasa in aka yi zina namiji da mace suka haɗu suka yi zina suka samu ɗa shi ɗan ya sunansa ɗan ne ɗan zina ko sunansa ɗan zina to shi mai laifinsa na farko bai yi zina ba na biyu bai ce a yi zina ba na uku bai goyi bayan zina ba to me yasa shi wanda ya zinan da macen da namijin ake rufa musu asiri a basu shi kuma a zo a wurgar da shi akan titi kwanan nan aka wata ta haifi ɗa ta je ta saka shi a cikin wani kwali ta saka shi a wani kango yana ta kuka ana ruwa karnuka suka ji suka haura suka cinye shi suka yi galgala sun cinye rabi aka samu rabinsa to yanzu wannan abin da ta yi na ɗaukan wannan jaririn da ta haifa ta hanyar zina ta zo ta aje shi karnuka su cinye shi ko ya mutu ya fi zinar illa kashe ɗan adam ya fi zinar illa kuma yi abin kunya ake gudu tunda ana gudu abin kunya ka ai zina mana saboda haka wannan laifin da ake yi na aizina ɗauki ɗan aje a jefar ko a ce an yi ciki akwai wanda aka gaya mana mai zubar da ciki ko ya kai wata goma zai zubo da shi kaga da ya ma wuce tara ko to zai zubu kaga ya ma gama cika halitta ya ma wuce to zai faffasa shi a ciki ya fito da shi da aka yi masa magana sai ce wani ne masa fatawa wai rufin asiri ne to za ka gamu da rufin asiri kwa ranar alkiyama asirinka zai tonu saboda haka laifin wani baya hawa kan wani wa an laysa lil insani illa ma sa'a babu abin da ke kan mutum sai abin da ya aikata abin da ka aikata da shi za a kama ka malamai sun yi maganganu karkashin wannan aya har kauri takwas wa an laysa lil insani illa ma sa'a wasu ka ce mansuka ce da wattaba'u zuriyatuhum bi imanin idan zuriya ka ta bi ka da imani za a shigar da 'ya'ya aljanna saboda ingancin iyayensu da haka anan sun amfana inji malam abdullahi dan abbas duk da bai inganta ba fassarar wannan ayan haka na biyu anna zalika kana liqaum ibrahim wa musa wannan mutanen annabi musa ne aka ce musu haka inji wasu malaman na uku suka ce annal murada bil insani hahunal kafir wa an laysa lil insani illa ma sa'a kafiri ba shi da sakamako sai abin da ya na kafircinsa suka ce ma'ana aya kenan shi ko mumini falahu ma sa'a wa ma su iya lahu idan shi ya aiki aka yi masa addu'a kuma addu'a za ta same shi addu'a ai ba aikin gaba ce aikin wani ce ya maka ko kuma ka amfana da addu'ar wani inji mala rabi bin anas na hudu annahu laysa lil insani illa ma sa'a min tariqil adl abinda kai iya na adalci shi za a baka amma a babin fadli za a ƙara maka a ƙara maka a ƙara maka wa yazidullahu azza wa jalla ma yasha'u na biyar anna ma'ana ma sa'a ai manawa wa an laysa lil insani illa ma sa'a ai illa manawa abinda kai niyya a ranka shine zaka samu ladan kyakkyawan niyyar ka in mai kyau ce wata fassara kenan ta shida laysa lil kafiri min al khair illa ma amilahu fid dunya wa an laysa lil insani illa ma sa'a ma'ana kafiri ba shi da sakamako a lahira sai dai a biya shi a nan duniya wata fassara din kenan ta shida fassara ta bakwai annallahu na bi ma'ana wa an laysa alal insani illa ma sa'a ana nufin ma'anan laifinsa kadai abinda kai na laifi yana kanka amma abinda kai kyakkyawa za a iya ninka maka shi ninkin ba ninkin ko annahu laysa lahu illa sa'yuhu ghayr anna al-asbab mukhtalifa mutum yana da aikin sa ne iya wanda yayi amma wani yana iya aiki wanda an kawo dalilai sama da 60 akan inda wani dan adam zai iya cin moriyar wani dan adam wanda aka yi ittifaki guda biyu ne addu'a da kuma wanda ya fito daga tsatsan nasabarka ya yi wani aiki ya baka kamar ɗa ya ba ubansa aiki amma sauran akwai saɓani tsakanin malaman sunna cewa za ka amfana da aikin wani in ya baka kamar yadda wata mata ta wuce cewa rasulallah babana bai yi haji ba haji ya riske shi ya tsufa in je in masa haji manzo Allah ya ce hujji an abiki wani kuma ya zo ce ana bin abin nan ɗinsa azumi bai ba shi ma ce sama anhu waliyuhu waliyinsa ya masa azumi da sauran wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka rago guda biyu yace wannan nawa ne wannan kuma wanda bai samu damar layya daga cin al'ummata ba haka ga kuma wannan da yazo yana allabbaika an shubura mata manzo Allah ya ce wai shubura mata yace dan uwana ne yace kai kaya hajin yace a'a yace kai wannan shekarar shekara mai zuwa sai ka zo kai wa dan uwan naka kenan da akwai shashin ayyukan da zaka iya amfana da su na dan uwanka wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا so za ka iya amfanuwa asali dai mutum yana amfanuwa ne da iya aikinsa amma Allah yana ƙara masa ta wasu hanyoyi musamman idan waɗanda suke da nasaba wato suka yi masa aikin alheri na'am wa anna sa'ayahu sawfa yura Allah ce kuma aikinsa da sannu za a gani za a san me yayi don a saka masa ko kuma saufa ya rada abdu sa'ayahu yawmal qiyama mutum zai ga aikinsa ranar alkiyama ya ra'amala fi mizanihi zai ga aikinsa a cikin sikelinsa na'am ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna sa'ayahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa al-awfa lalle aikinsa da sannu za a gani a yi masa sakayya sannan a saka masa cikakkiyar sakawa in yayi alheri a ƙara masa in ya sharri a saka masa ko a yafe masa wa anna ila rabbikal muntaha kuma lalle matuƙa duka tana tikewa ne zuwa ga Allah mahaliccinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa annahu huwa abhaka Allah shi ke sa dariya wa abuka shi ke sa kuka shi ke kawo dalilin da za a yi dariya a yi shi ke kawo dalilin da za a yi kuka kuma a yi wa annahu huwa amata Allah shi yake kashewa wa ahaya shi yake rayawa ya kashe a duniya ya raya a lahira ya kashe a duniya ma ya raya a duniya mun ba da misalai irin waɗannan wa annahu khalaqa zawjayn dhakara Allah shine ya halicci dangogi guda biyu na namiji wal unfa da kuma mace min nutfatin daga digon mani idza yumna idan aka saka shi a cikin mahaifa alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu zawjayn dhakara wal unfa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al mauta سبحانك فبلا وأن عليه النشأة الأخرى كما النشأة الأخرى ساك تاشي كرو نبيو أن عليه يا تبت الله زي وانا بزي فاسحبا وأنه هو أغنى الله شيكي ودا توس دوما سكن دون كئي سجمع همشاك أما سدوكيا وأغنى شيكي ودا تد وسو ba su da kuɗin amma suna da kamewa wa annahu huwa rabbu shi'ra shine mahallicin wannan tauraruwa da ake kiranta shi'ira waɗanda wasu ma habota mata suke wai saboda kyanta to ita ma tana da mai ita in ka bauta mata bauta ta bauta bauta abun bauta bauta abun bauta wa annahu ahlaka adinul ula shine ya halakar da adawa na farko an ce wannan sifa ce kashifa babu na biyu tunda Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ana nufin wancan da daddu Allah ya gama da su wa samuda shi ya halakar da samudawa fama abu ƙabe ba ko ya ɗaya a duniya ba wa ƙauma nuhin shi ya halakar da mutanen annabi nuhu min ƙabalu kafin ya halakar da waɗanda aka lissafa a baya innahum lalle su mutanen annabi nuhu kanuhum azlama sun kasance mafi zalunci daga waɗancan wa aɓaga sun kuce gona da iri tunda su an shekara dubu ba hamsin ana musu wa'azi bisa amsa ba wal mu'tafikata ahawa haka na mutanen annabi shu'aibu su ma ahawa Allah ya rikito da su cikin wuta kaga mutanen annabi lutu su ne wato wal mu'tafikata ahawa su ma Allah ya halakar da su ya rikitar da su ya fado da su kaga shaha ma gasha abin da ya lullube su na azaba ya lullube su fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara da waɗanne ayoyin Allah mahaliccinka kake jayayya wacce ce baka yadda ba aya shar'iyya ko kauniya wacce kake ja da ita kai kai dan adam mai tsaurin kai na'am هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Allah ta'ala ce haza naziru wannan gargaɗi ne minan nuburin ula daga gargaɗin farko shi ƙur'ani gargaɗi ne yadda attaura da injila da zabura ta yi ko wannan annabi mai gargaɗi ne kamar da annabawa suka gabace shi masu gargaɗi azifatul azifa ga ta nan ta zo ta ce alkiyama laysa laha min dunillahi kashifa ba wanda zai yaye ilimin saninta sai Allah ko ba wanda zai yaye bala'inta in ya zo sai Allah afamin hazal hadisi yanzu wannan labarin da ake baku na tashin alkiyama ta'jabuna kuke mamaki kuke girgida kai kuke karetawa wa tadhakuna ha kuke yin dariya wala tabkuna ba za ku kuka ba wa antum samiduna ha kuka zama kuna wasa shine ma'anan samiduna amma fassara biyar lahuna shine ma'anan samiduna kuke yin wasa ko kuma mu'riduna kuke kauda kai ko kuma kuke yin waƙa kuke barin ƙur'ani ko kuke rafkana kuke shagala ko kuke tsaurin kai kuke girman kai yanzu dan an baku labarin ƙur'ani shine kuke wannan shagantakar fasjudu lillahi da ku faɗi ku sujada ga Allah wa abudu ku yi bauta gare shi shi kadai kada ku haɗa shi da abokin tarayya wasu ce wannan sujada tilawa ce idan mutum yana tilawa ya zo nan guri sai ya sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin gurare goma sha biyar da ya zo a cewa alkur'ani inda ake yin sujjada ko kuma sujuda ce ta sallar farilla wato ku yi wannan wa abudu ibadatu ibada kashi biyu ce ko akwai ibadatu mas'ala akwai ibada shar'iyya akwai ibada kauniya to nan ana nufin ibada shar'iyya wanda ya hada da tauhidi da kuma bauta Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba to ku bauta wa Allah ku tsarkake shi ku bi shi ku koma gare shi shi muku sakamako mai kyau abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada inda muka koyi Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi maganar ni'ima guda 62 din nan na cikin wannan sura Allah ya sa da mu a ciki inda aka yi gargadi aka yi jan kunne Allah ya sa muna cikin masu bari inda aka yi bushara da wani abu na kirki Allah ya sa mu ma mu samu inda aka yi gargadi ga wata azaba Allah ya tsare mu Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah da alkur'ani Allah ya sa mu gama da duniya lafiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malam sai tambayoyi. Ko da yake malam wannan tambaya cikin laifuka da ka ambata da su na ga kama ya so shiga ciki amma barin karanta don mai tambaya yanzu. Malam mai wannan tambaya yana cewa shi ne yake da wani amininsa suna tare sosai to sai rabu da matansa ya sake ta sau ɗaya biyu har sau uku. To shi ne yake ta neman alfarma wajensa da Allah ya taimaka masa ya auri matar. sai a bisa sharaɗin zai sake masa ita yace to shi ne matsayin sanya haka idan ya yi haka an tsine masa an tsine wa mijin Allah ya tsine wa shi ake kira attairul musta'ar wato zakaran ko me ake kiransa dan akuyan da aka aro mutum ya sake matarsa daya ya sake ta biyu ya sake ta uku ka aure ta dan ka halatta masa mai da ta daki ka ga motsi nan ne mijin ya zama tsinan ne kuma auren bai yi ba zaman da kuka yi na zina ne ko bata komu ba
malam sai mai wannan tambaya yana cewa malam wai bai inganta ba a sunna idan an idar da sallar asham kafin a yi wutiri sai mutum ya fita saboda wani uzuri ko zai kara wani nafila daga baya ko kuma yana so zai je wani aiki daga baya sai ya wutirin a gida wai hakan bai inganta ba ya inganta mana ku sanya ƙarshen sallah ku wuturi sun aka yi raka'a kaza adadin da kake bukata ka iya tafiyar ka ya so da dare ka tashi ka ƙara saragowar ka ɗora wutar ya zama shine a ƙarshe tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanya ƙarshen abin da za ku sallata ya zama wutiri
malam mai wannan tambaya ce ya gani a cikin muktarul hadis cewa bai halarta mutum ya yi magana da matar da ba tasa ba sai da izinin mijinta to shi yana tuka keke na fene ko abuwa yawan fasinjansa mata ne to wannan yana cikin abin da aka hana to ai wannan muktarul ahadis ya ka hadisai dubu biyu mustafa hashimi akwai da'ifai akwai sahihai sai da aka baka bayyana wannan a cikin sahihai ta ko a cikin da'ifai ba ana magana da matar wani madan ta kama magana batsa ce da kwarkwasa ba a so
malam sai addu'o'i amma ban gama rubuta ba sai da karanta da abin da ya ce.
to na'am to akwai taimakon dubu uku daga wani balan abawan Allah a yi wa kakansa da kanwarsa Allah a- a yi musu addu'a ko ya ba da gudunmawa ta dubu uku a ba marayu dubu ɗaya da riga da wando a ba wa marayu daga ɓangaren arewa sahun gaba a yi musu addu'a ɓangaren arewa sahun gaba su waye kenan ok nan har da riga da wando ta waye cikin ku ɗari biyar a yi wa yaronsa addu'a turmi zani guda hudu shadda yadi arba'in a bawa marayu Allah ya gafarta wa mahaifansa da matarsa alkur'anai guda goma shadda yadi goma guda ko yadi goma guda biyu da atamfa guda biyar Allah ya biya musu bukatunsu ƙur'anai guda hudu Allah ya gafarta wa iyayensu kuma ya biya musu bukatunsu wannan yake ga ƙur'anai guda bakwai da fatan Allah ya biya min bukatuna ƙur'ani guda a yi wa iyayensa addu'a ƙur'anai guda biyu Allah ya ba da ladan ga mahaifansa ƙur'ani uku biyu a ba da ladan ga iyayena ɗaya kun mahaifina dubu ɗaya da ɗari biyu mata suka ce da suke bakin gate cikin makaranta Allah ya biya musu bukatunsu sai ɗari biyu ɗari biyu yace Allah ya gyara tsaka tace Allah ya gyara tsakaninta da mijinta a ba marayu Allah ya gyara tsakaninta da mijinta ta yi tawassali da wannan ɗari uku a sa asusun marayu Allah ya biya musu bukatunsu ɗari biyar a yi wa babansa addu'a shekara ɗaya ba shi da lafiya to waɗannan duka da waɗanda suka rubuto da wanda suka kawo da kuɗi da alƙur'anai da kaya ga ma ƙari wannan yace ni polis ne ga ɗari biyu Allah ya biya min bukatuna wannan yace ɗari biyu a yi wa ‘yata addu'a ɗari ɗaya a yi wa yaransa addu'a dubu biyu ƙur'ani uku alari guda goma Allah ya biya min bukatuna naira ɗari a sa'a asusun marayu duk wannan dukiya da aka turo da alƙur'anai da littattafai da shaddoji da atamfofi da yadika har da ɗinkakku duka aka ce a sa su a cikin asusun marayu da kuma waɗanda ake taimaka marasa gata to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓi duk waɗannan abubuwan da aka yi ya biya wa dukkan masu waɗannan tawassalin da suka yi ga Allah dan tsakaninsu ne da Allah ko shi kuma dan adam baya shiga tsakanin mutum da Allah saboda haka Allah ya ga abin da suka yi ko muna fata ya saka musu da alheri ya yi musu abin da yake damun su da mu da su duka kuma Allah ya biya mana bukatun mu duka na alheri اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين